الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi bakwai ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha daya ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jada wallafan fadilati sheikh dr abdulsalam bin salim as-suhaimi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa ba ku manta ba a karatun da ya gabata mun shiga gaban da mala yake magana akan al-maqasud bi sunna me yake nufi da sunna malai mana bayani idan aka ce sunna in ma ta zama bayani ake nema a ji larabawa su zauna su yi bayani akan idan suka ce sunna me suke nufi shin yanzu ahalu sunna suna fahimtar sunna da fahimtanta na yaren larabci ne la sannan muka ji cewa malaman hadisi idan suka ce sunna akwai abin da suke nufi da sunna haka malaman usulu da kuma malaman fikihu su duka waɗannan suna da abin da suke fassara sunna da shi amma malin su yake cewa walakin na sunna inda kasirin minas salafi amma idan aka ce sunna a wajen da yawa-yawan magabata na kwarai au sa'umin zalika to ya fi wancan fadi kun gani ma'anan ta game sama da gamewan wancan ma'anan iz ya anuna bi sunna ma'anan ausa domin idan suka ce sunna suna nufin wata ma'ana ce mafi faɗi min ma'ana ha indal muhaddisina sama da ma'anan da malaman hadisi suke nufi da sunna wa indal usuliyin haka ma'anan ta fi haka faɗi kamar yadda malaman usulu suke nufi ma'anan sunna a wajen malaman salaf ya fi yadda malaman usulu suke nufi wa inda fuqaha haka ma a wajen malaman fikihu iz ya'nuna bis sunna muwafaqat al kitabi was sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace sai dai abinda yake nufi da sunna shine mutum ya zama yana dacewa da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu da kuma dacewa da tafarkin sahabban annabi sawa'an fi umurin li'itikadat shin a cikin al'amarin aƙida ne awul ibadat ko ko a cikin ibadojin gabbai wa yuqabiluha albid'a idan aka ce mecece kishiyar sunna irin wannan muqabilinta shine bid'a kun gano wannan idan yanzu mu sunnan da muke cewa mu ahlus sunna wal jama'a ne ba muna nufin sunna a wajen malaman loga ba ba muna nufin sunna a wajen malaman hadisi ba ba muna nufin sunna a wajen malaman usulu ba ba muna nufin sunna a wajen malaman fikihu ba muna nufin sunna istilahin malaman farko kun gane menene istilahin su ita ce duk abin da bid'a ke karo da shi wannan shine sunna shine a wajen aqidan mu a wajen mu'amalan mu a wajen musulukin mu a wajen komi namu za mu bi abin da ƙur'ani ya ce a bisa fahimtar annabi da sahabbai jama'a mun gano wannan da kyau ko domin ka ce sunna a wajen malaman hadisi sai ce magana annabi aikin annabi ko tabbatarwar annabi ko siffan shi na halitta ko siffan shi na ɗabi'a ko ɗungurungum ɗin tarihin shi shine me ƙur'ani ba jama'a mun gano wannan da kyau ko idan ka wajen malaman usulu me ce sunna duk abin da ba cikin qur'ani suka ce su ne sunna in gaje wajen malaman fikihu sai su ce menene sunna kanwan farilla in gaje wajen malaman luga menene sunna sai su ce hanya mu abin da muke nufi kenan shine bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai kaga wannan fahimtar ta fi waɗancan yalwa baki da jama'ar annabi kuna fahimtar wannan allah madaukin sarki ya samu dace mala ce fayuqalu fulanun ala sunna za a ce wane yana kan sunna idza kanat a amaluhu ala wafki kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya zama ayyukan shi sun yi daidai da alkur'ani da sunna a bisa fahimtar malaman farko sai a ce wannan shi ke kan sunna amma irin abubuwan da mutane suke zuwa da shi wannan abin tausayi ne mun gane kaga mutum yana da'awan sunna amma wallahi abin da yake ba sunnan bane kuma cin da sunnan nan ba gidanku bane ba kai saka ce fita ba yana nan a ciki kuma ya taɓata sunnan amma da sunan kuma sunna yake nan ba daidai bane ahlu sunna dole ku gyara ɗabi'unku ahlu sunna dole ku gyara mu'amalanku ahlu sunna dole ku zama masu gaskiya rubon amana kiyaye alkawari sanin ya kamata girmama na gaba da tausaya mana ƙasa an gane wannan duk waɗannan menene sunna ne an gane ba ka ɗaukan wani ɓangare na sunna ka ce wai shi za ka yi sauran ɓangare kuma ka kama ka yi me ka zubar ba haka kawai ahalus sunna yana ƙin ɗan uwan shi musulmi ahalus sunna yana mugun fata ga ɗan uwan shi musulmi ahalus sunna yana mugun alkaba'i ga ɗan uwan shi musulmi ko arniyan ce mai haka ne in kana ƙin shi kana adawa da shi kana nuna gaba ƙiyayya ƙarara gare shi kana da bakin da zaka kira shi saurare ka ne kuma an ce maka odo ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana annabi zagin kafirai yake a garin maka da madina kana da inda annabi ya taba zagin su ba kiran su yake yi ba to wannan ya ce shi musulmi ne kawai wai dan kai baka son shi ko don wani abu kawai shikenan sai ka same karan tsana mun ji ya zo da bid'a to amma kira shi ba shi yake kauracewa ma bid'an shi yake kaurace ma jama'a mun fahimci wannan ba adawa ba a yin adawa da musulmi ana yin adawa da mene da aikin shi ne kama mutane ba sa fahimtar wannan za a ga mutum ya zo alaga fata malin salamu alaikum salam an gaisa sai ce dama malin kuna gaisa da wani eh aikin shi muke ki ba shi ba shi so muke ya dawo bambancin aqidan mu da aqidan khawarij kenan khawarijawa su ne idan suka ki aikin ka sai kuma su yi me sai su kika daga nan kuma sai su halatta jininka sai su ɗauki makami suna kashe mutane sai su rika adawa da hukuma duk mutumin da su gabe mara masu baya akan wannan taɓargazan ba sai su ce a shi wannan ɗan leken asirin hukuma ne sau haka shi ma jinin shi ya halatta ba haka suke ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi yasa ku kiyaye magana da za mu faɗi yanzu idan aka ce wa yuqalu fulanun alal bid'a wani yana kan bid'a idan kana amaluhu mukhalifan lil kitabi was sunna in ya zama aikin shi ya saba ma alqur'ani da sunna aw ahadihima ko ɗaya daga ciki sai ce wani alal bid'a kawai da an ce wani alal bid'a shikenan sai ka ce wani kaza kazan kazanka eh ko wani ma sallama sai ka ki ansa ba wanda yake kin yi masallama ko an za sallama shi sai wanda bid'an shi ta kafarta shi amma ya gaya maka kowa bid'an da yake bid'an ta kafarta shi an gano wannan da kyau yanzu ana cewa dan bid'a a wajen kuwa ya dan bid'a yawwa kaji gaskiya wai dan dariƙa ne dan bid'a kaga anan littafin an kira dan dariƙa nan sai aka ce iza kana amaluhu mukhalifan lil kitabi wa sunna duk wanda aikin shi duk wanda ku ji ba duk wanda hakkai da kai baji da sunna in dai aikin ka ya saba ma qur'ani da sunna kai ma dan mene dan fodo yace albida atashay'un fid dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu ya gaya muku zafafa adawan da ake da mu a garin nan abin da ya sabbaba yana daga ciki karatun littafin mai kun salafiya alal jihadda adawan ta zafafa da azumin nan kawai ba ku ji ne adawa ta ƙara zafi musamman karatun sharhu suna na barbahari da karatun masailil jahiliya ma mutane ba sa fahimtar wannan saboda za a yi zagi za a yi ɓatanci za mu kau da kai domin na hannu du'atun mu masu da'awa ne laƙodatun mu ba alƙalai ne masu yanke mutane hukunci duk abin da ka faɗa za mu fahimce ka kuma za mu baka uzuri babban abin da za mu baka uzuri shine baka san abin da ke wajen bane an gano wannan da kyau ko domin mu mun san al'insana aduwu ma jahila shi dan adam har kullun yana jahiltan abin da yana kin abin da bai sani bane inda sun san alherin da ke ciki ko da sun bi wai kowa so yake zo da tsiyen shi a cikin addini wai a yadda kun gani ya za a justifying irin wannan shiriri ta a cikin addini kowa yin kware zo da abin da ya ga dama yanzu duk abin da kai in ya saba mu Qur'ani da Sunna ko ɗaya daga cikin su kai bid'a kuma ko kai waye ko kai waye ba kungiyar da zaka shiga ta kare ka ku ji wannan ba makarantar da zaka shiga a tsare ka ba danganta kanka da wata tafiya ko wani malami da zaka yi ka kubuta ba wannan kawai ka bar abin da ba daidai ba sauran da kake suka laifin me suka yi jama'a ko kuna fahimta ta Allah ya samu dace ni abin da nake gudu kada a je lahira mutanen da ka dade kana fitar da su cikin addini kaga an musu kwalliya za ka yi su aljanna kai kuma kana nan baka san makomanka ba Allah kai marmaza ka duba aikin ka duka yanzu idan aka ce za a jaraba ba dalibai suna zuwa su ƙara maimaita duba littattafansu ba don abin da za su iya fuskanta a ɗakin jarabawa Allah kowa je ƙara binciken me yake sunna yake ko ko san ran shi kawai yake an gane ni na san da kowa za a ba shi takarda da biro nan a ce yanzu ya rubuta abin da ya fahimta zai fara cewa kai akwai aiki a gaba koko kawai mutum yana cewa shi baya ɗariƙa kawai shi kenan wani zai ɗauka wani shi kenan an kulle kawai shi ahalus sunna ne duk abin da kai ya saba mu qur'ani ko kai dan bid'a ne ko da ka ce kai dan salafiya ne ko ka ce kai dan izala ne ko ka ce kai dan ahlus sunna ne ko ka ce kai dan kowaye in dai aikin ka ya saba ma abin da qur'ani da hadisi ya ce kai dan bid'a ne jama'a mun gane iri-iri yanzu musulman mu sai qur'ani ya ce kasi sai su wasu hikimomi da wasu dabarbaru kawai sai su kama yi waɗannan yan menene su amma sun fi kowa kuma ƙajewa wajen zagin yan ɗariga bayan da su da 'yan ɗarikan duk ajinsu nawa wannan ne zai je kaduna sai hau kumburin dunka kun gane wancan shi kuma da zai je kaduna sai hau me sai hau tasi daidai na suka nafa kawai bambancin mota ne shi wancan da ya tashi sai ya shiga motan ɗarika amma bi da za shi shi kuma wannan da ya tashi sai ya shiga mota mai suna sunna amma ina za shi bi da za shi yanzu wannan motar za ta mai da shi ɗan sunna eh ba ku gane misalin nan ba da mutumin da ya ɗauki kwalban giya ya kafa a baki bulbulbulbul ya shinge da wanda ya samo roban ruwan zanzan ya diddila giyan a ciki sai ya ɗauka sai ya sha duk sun sha me haba jama'a a roban ruwan zanzan ba eh roba ruwan zanzan don Allah ku duba ruwan zanzan ba har yanzu giya ya sha da wanda ya sha giya a kofi ya dauka bulbulbulbul ya shanye da wanda ya ɗibi ruwan zanzan rabin kofi sai ya cike sauran da giya sai ya bulbule me zaka sha da ruwan zanzan a ciki ba khalatu amalun sale wa akharu ba ya fi mai ba har yanzu ne yake yi a'a ba ku cewa ya sha giya zamzam ana haka ku ci tsoron Allah duk wanda zai raba kafa wai yana bid'a yana sunna ku wallahi sunnan ba za ta tasiri ba annabi ya ce man amila amalan asharaka fihi ma'i gairi taraktuhu wa shirkuhu duk wanda ya aiki mai kyau amma ya shigar da wani a cikin aikin tare da Allah to Allah ya haƙuri da nashi ɓangaren ya bari duka haɗa mu wancan Allah kana shigo da bida a cikin aikinka har ayyukan da kake masu kyau Allah ya zubar baya su na gaya maka wallahi azim da za ka yi sallah tsab ba bida'a ka yi azumi tsab ba bida'a wajen zakka sai ka yi da bida'a to da sallanka da azuminka da ka yi su a bisa sunna duka Allah baya su shi Allah yana son duka ka yi mashi duka domin ya ce wasta na atuka li nafsi kai na zaɓe ka dan kaina ya sa komi a duniyan nan kuma yi maka hidima yanzu aka so misali da Allah maɗaukin sarki ya sa komi ya maka hidima sai ka je ga matanka tana bin wani kato za ka ji daɗi a da Allah za ka ji daɗi to haka Allah ba zai ji daɗi ya ganka ya halicce ka shi kaɗai yana ma komi don ka ji daɗi wai kawai sai koma kan haɗa shi da wani la shiryatu ya ƙulu shekul islam ibn taimiyya rahimahullah babban malamin musulunci shehun nan ibn taimiyya ya ce wa lafzus sunna idan aka ce sunna fi kalamis salaf a maganganun magabata ya tanawala sunna fil ibadat ya shafi duk ibadan da zaka yi ma Allah ya kasance akan sunna zaka yi ba bid'a ba wa fil itiqadat duk aqidan da zaka kudurce zama aqida ce ta sunna ba ta yan bid'a ba wa in kana kasirun mimman sannafa fi sunna duk da cewa da yawa daga cikin malamai da suka rubutu suka kira littattafan nasu da suna sunna yaqsuduna al-kalama fil itiqadat suna nufin aƙida ne an gano wannan da kyau ko to amma a nan fahimtar tana da faɗi ɗoriya a kan wancan yasa karanta littafin al'amuru bil ma'arufi wannan hai'anil munkar shafi na 77 don ibn taimiyya yi wancan magana wa ya ƙulu rahimahullah ibn taimiyya har ila yau bai tsaya ba sai da ya magana a cikin alhamawiyya fatwal hamawiyyatul kubra ya ce as-sunnatu hiya ma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda yake ce ma sunna shine abinda annabi yake akan shi itiqadan na aqida waqtisadan na tattali qaulan wa amalan magananka da aikinka komi sai ya zama sunna siyasanka ne kasuwancinka ne mu'amala da mutane mu'amala da dabbobi baccinka tashinka shiga ban ɗaki duk abin da za ka yi sai daidai da sunna in bai daidai da yadda annabi ya yi ba to ba sunna kake yi ba jama aikin nan fa aiki ne duk ba gama wannan bane sai wani zai tsalle ce jihadi za mu ka je a kashe ka a banza a wafi kana kan bida ka je Allah jefa ka a wuta ina ruwan Allah da karambaninka duk ba ga makanta da kai wannan baka cewa za ka ce ka ɗauki makami kan mafana haka dama annabi ya yi sai da annabi ya shekara goma sha uku yana karantar da sahabbai a makka babu tsokana da zaluntansa da ba a yi ba haka ne ya koma madina sai da shekara biyu annabi bai taɓa tsokanan yaƙi ba har ya koma ga allah hari ake kawo mashi ke kare kanshi duk ahalus sunna baya kai hari daga ahalus sunna yana tsokana ba ahalus sunna bane jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shirye da karanta littafin al-fatwa hamawiyya shafi na biyu wa yaqulu ibn rajab rahimahullah babban malami ibn rajab al-hanbali yace wa kasirun min al-ulama al-mutaakhirin mafi yawancin malamai da suka zo bayan salaf mala yace ya khussu sunna bima yata'allaqu bil itiqad in sun ce sunna to abin da suke nufi abin da yake da alaka da aqida da annaha aslud dini saboda sunna ita ce asalin addini ko ga ce aqida ita ce asalin addini mala yace wal mukhalifu laha ala hatarin azimin duk mutumin da ya saba ma aqida to yana kan hadari babba kun bayyance wannan kana saba ma aqida ka fada hadari mai babba yasa duk gwagwarmayin da za a yi ko malam a buga a raya a kai a komo ka tabbata akan me Allah akan sunna kar ka yadda aqidan ka ta rawa ko ibatan ka ta rawa ko mu'amalanka ko kaza komi naka ya zama irin na annabi da sahabbai kuma ba za ka ce ai to shin da na ji gobe da safe bar in fara tun yanzu ka fara a hankali kana gyarawa a hankali a hankali sai ka zama haka an fahimci wannan a gaban sahabai fa wani mutum ya tsatsalla ko zai samu annabi kawai ci kwallon shi ya ce ban ai ba kayan gidanku ba ne annabi fa yake gaya ma haka kuna tsammanin yanzu yadda muke zaune din nan akwai wanda zai tsallala ko daga can wajen ya zo ci kwalana eh to ko ahlus sunna ne na to ya kenan mana yanzu shegu sun yawa ko ba ma zai ƙara so ba to bara ƙara bayani kila ba a gane ba ne a cikin littafin aljami'ul ulumi wal hikam shafi na 249 ma faɗi wannan maganar kuna gane wannan da kyau ku wallahi al'abim jama'a mu zauna lafiya da mutane kuma mu gaya masu suna su karɓa ina gaya muku mutane jira kawai suke a ci ga sunna amma yanzu alu suna kawai sun zama wani abu wai in aka ce wai kai ɗan sunna ne wai kawai mutum ɗauka yi wai an ce maka kai tsagera ne wai kawai ka yi tsagerinci ka zagi manya wai shine wai ka fahimta ana ki haka ka wulakanta mutane wanda Allah ya bashi daraja ko a cikin masu da kwanka shi ne to ka bashi wannan girman nashi gano wannan da kiwa ce yan labe ne kakka ce yan labe mai tallan kashi da mai ruwanka sunan shi me yan labe kawai mahalai ce kultu fasunna idan to kun ga sunna idan aka faɗe ta idza utlikat fi babil aqaid in aka ce sunna a babin aqida inna ma yuqsadu biha ad-dinu kamilan ana nufin addini baki ɗaya la masdala alaihi ulama ul hadis ba wai a bisa yanda ulama il hadithi suka ambata ba wa ulama il usuli bayan da malaman usuli suka faɗi ba wa ulama fiqihi da kuma malaman fiqihu ba kun gano wannan da ku ba a bisa abin da suka faɗi ba ba abin da ake nufi da kiya sunna bake qala ibn rajab ibn rajab yace as-sunna hiya tariqa hiya tariqatul masluk in aka ce sunna ita ce hanyar da mutum yake bi فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا شفاء بند النبي كأكي وخلفاؤه الراشدون دخلوا بين شريو من الاعتقادات نأكيدنسو والأعمال da ayyukansu wal aqwal da maganganunsu kai ta lissafi wa wa wa wa ila akhir ma qala to ya faɗi wannan magana a wancan littafin ga wata magana da na jinkirta mu yi ta a ƙarshe ya ce wali za kathurat mu'allafat ala hadal ma'ana da wannan ne ya ga samu rubuce-rubucen malamai ya yi yawa akan wannan ma'ana bismi sunna da sunan as-sunna mithlu as-sunna lil imami ahmad imamu ahmad imamu ahadus sunna wal jama'a ahmad dan hanbali yana da littafi da ya ce mai kitabus sunna والسنة لأبي داود السجستاني الإمام أبو داود ينا للتاكي ما كتاب السنة والسنة لابن أبي عاصم ابن أبي عاصم ما ينا لكتاب السنة والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد dan gidan imam ahlu sunna ma yana littafi mai suna a sunna wa sunna libin abi hatimin razi wa ghayruha akwai littafai ma da yawa waɗanda ba wannan ba yanzu a takaice mun fahimci idan muka ce sunna ga abin da muke nufi ko to yanzu za ku fara shan wahalar mutane eh dan mutum zai ce ni ahlus sunna ne zai ce sunna wace wace sunna lugawiyya ko usuliyya ko hadisiyya ko fiqhiyya ko sunna salafiyya kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu muna wace ce ba bisa fahimu ulama ulloga ba على فهم أس- و- علماء الحديث أو أصوليين أو الفقهاء على فهم إيش أها kuna gano wannan da kyau ku
Allah ya sa mu dace yanzu wani yana cin yayi dumu dumu yayi luku luku da wani abu yana ce mai sunna yana zaruwa zai kace kai wannan ba sunna bane a gano wannan da kyau ku yanzu kawai daga gamu- daga ganin mutum ya biyo hanya sai ka ce ga inda za shi kai ne sai ga mutum ya shigo hanyar magumi ai sai dai ka biyo shi kaga inda ya je ƙarshen ta yana da wata yarinya ne a can gangare zai ji ƙarshen ta kuma zai zo katin littafin kun salafiya ne to haka hanya take ita hanya mai hada abubuwa ne ba ka iya gane mutum sunnin zai zo yi ko ko wani abu ya gano jama'a ba nan ne muka yaro ya zo ya rika zama gaba gaba nan kyamara na daukan shi a shi wata ɗaliba na ya gani na sun yi mata hikimomi aka yi ta ɗaukan shi a bidiyo kuma ya ta siyan kasuso yana kaiwa gida aka gamu su nan kuwa an tashi karatu lallabawa yake je na danna kajin mutane da gwagi mahaifin yarin ya zo ya same ni ai yaron na ahlu sunna ne ya ce ya aka yi to ai ban san shi ba a ɗalibinka ne kullum yana gaba gaba da ce anya to ai ina ganin shi shi ai kai ni ba na ganin ka ya ce a kasar nake ganin shi to a kawo kasar ɗin gani koko ya kawata da ya kalla ko da kwatanci in san shi in ban san shi sosai ba wani ya san shi ana sa kasa sai ce gashi da ce wani ɗan iska da ce ba halin sun daban ne wannan mun gano wani muke ku ai barawi ne wannan shi mun gano wannan. da aka ji a gaya mashi shi ke kawai sai ya kuda abin shi har yau bai dawo ba ya daina zuwa karatun ya daina neman auren kaga an zauna ne
Allah ya sa mu dace
almusammayatu shar'iyya li ahli sunnati wal jama'a to ga sunaye da shari'a ta yadda ka sa akwai suna da zaka rada maka kanka wanda su shari'a ba ta yadda ba kamar ismul fusuq an gano wannan ai akwai sunaye da ake kiran mu da shi na zagi na batanci da yawa ai walu sunna waɗannan shari'a ba ta yadda da su ba amma nan za mu yi bayani ne almusammayatu shar'iyya li ahli sunnati wal jama'a an gano wannan kyau ko ahlu shay'i kamar za a ce ahalin wani abu kum akhassun nasu bihi shine yanzu mu ahlu sunna mu ne mutanen me sunna wacce take bance zuwa mu akhassun nasu bihi mu mun bi kowa dacewa da me da sunna so kuma ahlul bid'a sun fi dacewa da me ahlul shirki sun fi dacewa da me ahlul ahwa'i sun fi dacewa da me kun gano wannan da kyau ko ahlul fiski ahlul fujuri kun gano wannan kowane ahali da ahalin shi ai wali kullin wijhatun huwa muwalliha kowace fuska akwai inda ta fuskanta an gane idan aka ce ahalu kaza to su ne mafiya dacewa da wannan abin yuqalu ana faɗi filloga ahalun rajuli a hassun nasu bi idan aka ce ahalun wani to ai ba wanda ya fi cancantan waɗannan mutane irin wannan yanzu iyalanka akwai wanda ya kai ka cancanta da su har wanda ya ce ni na fi ka san iyalanka yanzu wannan a a duniyan karatu ya sunan shi eh jahili domin ya suranta abu bayan da yake ba menene aljahalu shine taswiru shay'i ala gairi ma huwa alayhi fil waqi ka suranta abu sabanin yanda yake kun gano wannan da kyau ko mala yace wa ahlul baiti idan aka ce ahlul baiti sune ma sukanuhu mazauna gidan wa ahalul islami idan aka ce suwa na ahalul islami ne shine man yadinu bihi waɗanda suke yin addini da addinin musulunci wa ahalul mazhab mabiya mazhabi man yadinu bihi wanda suke bautan Allah da mazhabi ku gano wannan da kyau ku yanzu ga mala ya zuba maka wannan kwatance kwatance ko to sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wannan littafi na kun salafiyan alal jada Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum